yau muna sha takwas ga wata na zulkada hijira shekarar dubu da dari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da takwas ga watan bakwai shekara dubu biyu da ishirin yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da shidda a wannan littafin motsa ta imam malik darasi na arba'in da shidda insha Allah za mu yau za mu shiga sabon babi na al'amur fi salatul kusuf maganar abin da ake yi a sallah ta kisfewa ba tare ba da ya kawo maganar kisfewar wata ko rana don abu ne cewa wasu balle cikin mazabata malikiya suna ga su babu sallah a sallah ta kisfewar ma'aikata ta kisfewar wata ta rana shi sa kenan za ka ga ba a yin ta a nan wasu masu sa'arka kawai nafila a gida raka a biyu ba maganar yin jami'inta a masallaci da liman to amma mahi yawan malamai ta hanyar nasoshi kai tabbatattu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam abin ma da ya tabbata inganci shi ta kisfal warana yayi kuma jami'in yayi yayi umarni a hutu a jami'i to don haka kenan shi zafin yace al-kusuf na rana ne ko na wata ne kuma shi manzan da Allah ya kusa da salama da ya bayani a kan rana bai keɓance ba na wata da na rana za mu da hujjoji kan magana insha Allah duk da abin da mahiya malaman fiƙi suka yi ba da lura kan shi su suna sa kusuf a rana a sa kusuf ha alhasaf ya a sa shi akan wata hasaf alƙamar wa kusuf alƙamar wa kasaf alƙamar to suna kawo hasaf a kamar suna kawo kuma kusuf a rana duk da ha akwai ruwaya ta urwa wanda yake ba da labarin mace la ta kulu in kasafta shams ma in kasafta kamar lakin na hasaf shi ya magana ma ba a cewa wata ya yi kusufai dai in kasaf duka dai wannan an ce hadisai da dama daga suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai da dama sun tabbatar da kowanne lafazin ana ɗora khusuf a rana ana ɗora khusuf a wata haka kusufikin ana ɗora shi akan rana haka akan wata kusuf cewa suna saka zaman canzawa canza hali canzawa canza yanayin wata aka ce hasaf khusuf raguwa tun dai abu ɗaya ne dai ƙarin rana ya rage ko ya canza tun dai kuna magana ce guda ta canjin wasu ayoyi ne daga cin ayoyin Allah guda biyu na kisfewa rana ko wata to sai karantar da mu da abin da za mu yi in mun gansu haddathana yahya haddathani yahya an malik an hisham bin urwa an ashta zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat khasafat ash-shams fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل, مثل ذلك ثم انصرف وقد انزلت الشمس وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني عمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا abin da yake wannan ruwaya ba imam malik imam al-bukhari ya roto a jisun haka imam muslim cewa daga urwa shi kuma saman labarin da aisha radiyal anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam aisha take cewa khasafatu shams fi ahadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ta kisfe ka ta hasafa kaga kakin kawo rana ta kisfe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla da mutane kenan ya jagoranci salla da jama'a faƙam ya yi tsayuwa ta sallah fa'atalar ƙiyama ya tsawaita tsayuwa ƙwarai su maraka'a bayan dogo tsayuwa ya yi ruku'i fa'atalar ruku'a kuma ya tsawaita ruku'i ya jima kenan a cikin ruku'i wata ruwaya kusan tsayuwa da ya ta farkon jima ruku'i ma sun maƙam kuma ya sake tsayuwa fa'atalar ƙiyama ya tsawaita tsayuwa wa huwa duna ƙiyamun awwal amma ba ta kai ta farko ba sun ma raka'a ta kwaye rukuri fa'atalar rukuyi sake tsawaita rukuri wa huwa duna rukuri awwal amma bai kai rukuyin farko ba sun ma rafa ya dago kai daga rukuri fasajan ya yi sujada sun ma fa'ala fi raka'atul akhira misal dalik a raka'a ta biyu ma haka ina menene za mu ɗauka cewa kenan tsayuwa ita sallah ce mai raka'a biyu amma rukuyi hudu a wannan sufa za mu gani don ai caye maka faƙama fa'atalar ƙiyam ya tsaya ya jima a tsaye sun ma raka'a ya rukuyi fa'atalar rukuyi ya jima a cikin tsawaita rukuyin sun ma ƙama ya taso daga rukuyi kaga na sallah ta da kullun a zuwa zai yi sujada ko to nan ma fa atalil qiyama ya sake tsawaita tsayuwal kenan kenan da ya taso daga rukuyi bai je sujada ba sabon karatu ya duku yayi karatu fa atalil qiyama ya jima a tsaye amma tsayuwar ta biyu wa huwa dun al qiyam al awwal ba ta kai tsayuwa ta biyu ba to kan sun maraka ta ko sake ruku'i na biyu haka raka ɗaya ne ya sake yin ruku'i na biyu shi ma fa'atala rukuwa ya tsawaita ruku'i amma shi ma wahuwa duna ruku'ul awwal bai kai ruku'in harko ba su ma rafa da ya dago kai kenan daga ruku'i na biyu fasajad sai je sujada kai tsaye yace summa fa'ala fi rak'at al-akhira mithl dhalik ita ma rak'at ta biyu haka yi mata zamu ga kafiyat daban-daban kala kaloli na sallar kusuf yanzu dai kaga anan raka'a ko ta raka'a tana da ruku'i biyu ce magana kun ruku'i biyu aka aka mara ko ta raka'a kuma kowace da karatu da fatiha da sura da komi a ruku'i daya a raka'a daya yi ruku'i biyu yace da ya wannan sallah mai raka'a biyu a wannan kaifiya doguwar sallah haka yace sun mansaraf kokar tazilatu shams ya kare sallah shine kina ya juwa ya kare sallah rana ta yi fauta yayi da jima aka yi fa khataban nas yawa mutane hudu ba nan yace bayan ce fahimta wa asna alai yayi hudu ba ya gode ma Allah bayan ya hudu ba da yayi ya gode ma Allah ya yaba Allah wannan shine kaga hadisin Imam Malik ya kawo a mota ta Imam Malik amma a cikin mazhabar imam malik ba hudu ba salatu kusuf babu ita a cikin mazhabar su sun dauke ta kullun sallah ce kullun waccan hudu ba da annabi yayi wai ba hudu ba wacce ba ta musulun hudu ba kun da yayi ni dan bayani kenan wannan shine kaida abin da ya kamata a yi idan rana ta kisfe daga an gani za a je mana za a yi kabbara ɗan kabbarori kuma a yi sadaka da sallah kenan abu uku suka zo magana kabara magana sadaka magana sallah yakan yi mu shiga sallah mu kare da wuri akwai sauran kenan azkar kuma da sauran aiki na gabatar da sadaka ko kafin ma a zo a sadaka shi da a cikinta wannan abin uku akwai su akwai kabara akwai sadaka akwai sallah kenan kowanne daga cikin abin da ake yi in an ga rana ta kisfe muda anan da yana ga alama irin ta ɗaya ne kusu biyu ne aka yi ɗaya ne aka yi haƙiƙa da wanda aka gadu ɗaya mun aiki da yan meto ne da ilimin falaki aka ce ta kisfe maka alama da muka kawo amma ba ta yi ba haƙiƙa nan kisfe wal an yi aiki kwanan nan da wata kwana shirma ga an yi ta an yi ta duk da annan ga migadi ne kira ne kace mallan rana ta na buwa dan diba ta kadan ta abu amma saudiya su can duka riya ta gaba da nan ku baka lura sai ka lura kwarai za ka gane to kenan sai an ga doom sai an ga canjin iyawa inda su inda ta yi yasi ma ba mu gani ba mu cikin magana gaskiya kai mun ganta ai ce fi ce an kuta an kun gani kenan labarin saudiya sai an saudiya ba na ba za mu yi ba dan yau a saudiya ya daidai haka a saudiya ta kisifi mun je ba ta kama mu ba sai ce kai mun ganta lokacin sallah azhar ba saudiya yake ba kai anan sai mun sallah azhar da a kare goma ta rana can su ta musulmi wannan mutum ba kenan wannan aiki da magana mai to ko wani ilimin fage sun ce za ka tabbata ana wannan bai samu a nan mai matuƙa ba maganta ba ba ta hawan ba shi dai a wannan sallah da aka yi bayan rana an ƙare sallah rana ta yaye ya yi huduba ya gode ma Allah ya yaba Allah in za ka san huduba ce ai su masu kawo magana kun don yi bayani ai shi ruwa ya cata ya huduba ya gode ma ya yaba Allah sun maƙala kenan a cikin bayanin kenan a cikin huduban da ya kawo na bayanin ya ce inna shamsa wal kamara ayatani min ayatillah lalle rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah la ya khasifani limauti ahadin wala li hayati ba sa kisifewa don mutuwa wani don iyawa ne wala li hayati ko don an aihuwa ne don rayuwar shi nan shine abinda asalin abin an yi katari ibrahim ɗan mazan annabi sarɗanshi da yawa ɗaya iya manzanci ibrahim ɗan mariya ɗanshi an yi katari ya rasu an je binne shi iya dawo abin yawa kana ya kwarci kawai da manya ya mutu manya sun mutu an wani aka na cin yin jaliya ayi ya mutu ibrahim har ta kisbe ya musulmin kwa gyodi a tare musulmin ana ga mutu ibrahim ta tare ta kisbe wanda wani abin wani abin jahiliya inda neman suna ne annabi ya karsu ga su shikenan dan dan shi ya mutu ayin abu shine bai kyale su ba shine yake musu wannan bayanin cewa inna shamsa wal qamara rana da wata ayatani min ayati llah ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah wanda yake gwada ma mutane ayoyin shi dan idan ya ga dama kisa ranar hal abada ba mu kullota ba mu ba ta hasken idan ya rike watan babu hasken har abada duniya ba mu ba ko wani hasken ya gwada muku gajiyar kuma Allah abin da ya so ke yi kuran wani abu ne a hannun shi amma mu ga cewa magana wayannan ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah guda biyu ba sa la yakhsifa li mawt adam ba sa kisfewa dan wani ya mutu kenan shi Ibrahim ya mutu wala ne ya tuko da aiwa nan babban aka aiwa ai kisfewa rana ko wata a ce dan haka fa idza ra'aytum zalik idan kuka ga wannan me yake ishara kisfewa rana ko kisfewa wata ko fadu'ullaha wa kabiru wa tasaddaqu ku yi ta addu'a ku kira ku yi ta roƙon Allah Allah ya yi muku ku yi ta kabbarori kuna sadaka kaga nan ya ambaci kabbara ya ambaci sadaka tana san ya sallah ko ke cikin abin da ake yi ne kaga nan shi bai ware ba in a tarana ce ya kawo innan shamsu wal qamar ya zaru annabi bai ware ba ta rana ko ta wata kuma ya kama su duka bin yayi yace rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ba sa kisfewa ran da wata don mutu wani don wani ya ce idan kun ga wannan kenan kisfe rana ko wata wata an ku gani ku yi addu'a ku yi kabbara ku yi sadaka sun makal bayan ya gaya masa haka kenan ya mero su kan hanya manganu da suke yi kan mutu ibrahim ba haka bace bata alaƙa da mutu ibrahim wannan yan uwa abu ne wanda ilimi na dan adam iya ganowa menene yaya ne ake yi abin yake wakana na kisifewar rana ko kisifewar wata kisifewar rana tana samuwa yanda wata ke shiga tsakanin rana da wata tsakanin da duniya kenan kare mu da yayi dangane shi ne kusa da mu kenan don da san abu abu karami yana ƙarye maka babba in kusa ke da kai wanda sa abin tsana abun kenan ganin wata kusa ke da mu kwarai kenan shi yasa he dan wajen tahiyya da suke yi aka katarin tahiyya da suke yi ya zo daidai inda kuke dan baiwa duniya gaba daya ya zo daidai inda kuke lokacin rana to to sai ku yan wurin yan wurin ne kurin yan wannan wurin sai su ga ba sa gaskara ya kare su shi ne ake ce kusufin shams na rana na rana kenan wannan shi kuma yaya ake na wata shi kuma asalin kun san wata bai da haske na karan kanshi iya samun hasken shi daga yadda rana take bugun shi wani tsarin abin da yake haɓani to yadda ake samun kusufur kamar shi kuma ita sai wata duniya ita shiga tsakanin wata da rana kenan rana wata yanzu bai samu hasken rana duniya ta kare shi misali can nan ga duniya na misali shi iya nan ga rana nan kenan bai samun hasken rana balle mu ga hasken shi kenan ita duniya mu ce take kare wata daga samun hasken rana ta kusu bugan babu imma ta kare kaɗan ya dace da fulsunjin wata inda yake inda yake tafiye shi a wani lokaci ka kaɗan take kariya wani lokaci duka ya ɓace gaba ɗaya wani lokaci ɗan kaɗan za mu gani kuma ya za gani bai samuwa sai sha hudu ga wata zuwa sha biyar don ga aiki sufil kamar to wata iya sha hudu sha biyar ne ya cika lokacin da ake da yake gusawa a aihe wata ya sake position ya kare wannan kewayen kayan kuma wannan kewayen a na ke samu ya rabin tahiyar shi da ke zaga duniya kenan rana sai duniya ta shiga tsakanin wata rana duniya mai ta kare wata haske rana bai samu haske ta yi maimakon da duhu shi ne abinda yake na kusufulu na kama da na wata inda na rana watan ne ke sa hijabi tsakanin mu da rana ita kuma na wata ita duniya mu suka shiga ta kare ta kare ba wata haske rana wannan abin da abu ake cikin shannan to shi dai wa'annan alawi na ayoyin Allah wanda duka dai aikin Allah ne Allah ya kan shi ba mai cewa gabutan ga zake dannawa shi tsara kan shi zaka abin ka tafiya eh yace fa iza ra'aytum zalik idan kun ga haka nan fadulla wa kabiru wa tasaddaqu yace ya ummata muhammad ya al'umma muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan wannan wa'azin goma wa'azin akai ma min ahadin aghayr min allah ba wani mai kishi irin allah allah iya kishi irin nashi da dace da girman shi irin da Allah ke hushin a yi zane abu da wata zai mata Allah iya hushin bawon shi a ce ya zana kamin ya kanta mai girman alfasha ta zana Allah iya hushi bai so ya ga bawon shi ya zana ko bai washi ta yi zana wannan kabila ta mai girman gaske Allah iya hushi da wani abu kwarai ya umata muhammad ya mutu muhammad ya ce ya umata muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi lauta alamun ma'alam inda kun san irin abin da na sani na hakika musa abin da annabi ya gani idan shi an gana abu da yawa annabi alamanzo na Allah ya ce inda kun san abin da na sani da da hiktu makalina wani bakatun kasira da kun yi dariya kaɗan da kukanku ya yawa za ku gina ginin dariya ya zata rage muku da akwai matsala inda kun san haɗarin da kuke ciki irin bala'in da ake da ake jira mutane na hadarin fitintunu to wallahi da kware kun kanta dariya da kukan ku zai yawa na akwai shukurkin cewa wannan akwai fitintunu da dama akwai hadari mutuka mutum ya cikin rayuwa ku hadin tare shi akwai kuma irin tattali da Allah ya ma bayan Allah wani suka bar hanyar Allah irin da ya abu na kuba shi saka take nan inda kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kukan ku ya rage kai da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka mai yawa wannan za mu ga abin da ya gina kamar sha Allah wannan ruwaya bukari ya kata musulmi ya kawo ta wa haddasa ne an malik an zair bin asalam an ata bin yasar an abdullahi bin abbas annahu qala khasafat ash-shams فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نهوا من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه من الركوع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلى الشمس وقد وقد تتجلت فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي da abin da za mu karanta abin da bayan abin da makaranta abin da yake ruwa ta abdullahi bin abbas yake ba da labarin cewa rana ta kisife rana ta kisife fasalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala ya salla tare da mutane wannan magana ce illa nan za mu ga bambancin lafazin nan akwai maganar ƙarin wasu abu wanda a can ba maganar mutane nan ya kawo maganar mutane can ba maganar sura kun ta ya dogon tsayewa bai kawo sura ba nan ya kawo maganar can ya kawo maganar ka ta daya bai kawo maka inda aka tabi ba nan duka ya kawo maka sashi da muhimmancin kenan kawo lafazi da wanda ba wancan ba kenan ya ce ya salla da mutane ya salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nasu ma'ahu manzana sallallahu alaihi wasallam ya salla da shi da mutane tare da mutane faƙama ƙiyaman tawila ya yi tsayuwa tsayuwa mai tsawo na hawan minsotul baƙara kusan karanta baƙara baƙara tashi hankali hankali ya watsi baƙara gaba daya don mutane misalin wannan wannan tsayuwar koce ba tsayuwar koce ya yi kusan baƙara sun maraka ya yi ruku'i na farko ruku'an tawilan ruku shi mai tsawo suma rafa'a ra'sahu min ruku ya dago kai daga ruku'i maimakon sujada ya sake faqama qiyaman tawilan sabo tsayuwa yayi wata tsayuwa ta biyu tsayuwa mai tsawo wa huwa duna al-qiyam al-awwal amma bata kai tsayuwa ta farko da ba suma raka'a ruku'an tawilan kuma ya sake ruku'i na biyu shi ma ruku'i mai tsawo amma wa huwa dunan ruku'ul awwal bai kai ruku'i na farko ba dai yanzu kenan ya ruku'i biyu sun masajad ya je sujada irin ta yau da kullun guda biyu sun makama qiyaman tawila kuma ya sake tashi wata raka'a ya yi tsayuwa tsayuwa mai tsawo wa huwa dunan qiyamul awwal amma bata kai tsayuwa ta raka'a farko ba sun raka a ruku'an ɗawilan a ruku'i na harko ruku'i mai tsawo wa huwa donar ruku'u la'awar amma bai kai ruku'in harko ba wanda ya a waccan raka ta harko sun rafa ya ɗago kai daga ruku'in harko a raka ta biyu nan ma faƙama ƙiyaman ɗawila ya sake tsayuwa tsayuwa mai tsawo wa huwa donar ƙiyamin awwal amma ba ta kai tsayuwa ta harko ba waccan sun raka ruku'an tawilan yayi ruku'i ruku'i mai tsawo na biyu kenan arka ta biyu wa huwa duna ruku'ul awwal amma bai kai ruku'in farko ba da yayi a wannan raka yanzu yayi ruku'i hudu raka'a biyu ce sun masajad sai je sujada yayi wannan sujada sujada waqt tajallat sham waqt tajallat tajallat ma'ana ta yayi ya kare sallah tajallat ta yayi kenan ta huta daga cikin duhu faƙali sai ce inna shamsa wal qamar ayatani min ayatillah lalle rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah la yakhsifani li mawti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum dhalik fadhkurullaha qalu ya rasulallah رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكاكعت فقال إني رأيت الجنة فتناولت منها أنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال لكفرهم قيل أيكفرن بالله قال ويكفرن العشيرة ويكفرن الإنسان لو أحسنت إلى إهداهن الدار ولو أحسنت إلى إهداهن الدار كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط yanzu a wa'azi da ya yi a wannan sallah ya ce inna shamsa wal kamar ayatani min ayatillah lalle rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah la yakhsifan li mawt adam wala li hayati ba sa kisfewa dan mutuwar wani ko dan rayuwar kowane li mawt ahad kowaye dan ya mutu ba ki kusufa shar ko kusufa kama haka kowa aka aiwa kowa yake ba yi dan haka yace fa idza ra'aytum zalik idan kuka ga wannan abun kisbiyar rana ko ta wata fa zukurullah ku ta ambatan Allah ta an gama an kama in zikirin an kama ga kabara can dan ya kawo kenan ambatan Allah ba ya kabara ba azkar sai da ya gaya masa haka sai qalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah salam ra'aynaka tanawarta shay'an fi maqamika hadha summa ra'aynak takaka'at mun ga ita ya manzan Allah mun ga ka kamo wani abu ka riki ka janyo wani abu a wannan a sallar kai a sallar da sun gan shi ya kamo wani abu ya riko kuma mazan kuma ka da baya baya ka dawo kenan zuwa ya kamo abun ya kamo kuma ya baya kuma tsaya wurin shi shin ta kaka ta kare almana da ja ta kai baya baya ya sa mashi ajar yace mun ga ka kamo wani abu ka jayo da baya me ya kai lahiya a cikin sallar ga kan faƙal sai ke gamsa abin da ya wakana ya ce inni ra'aitul janna a wannan tsakanin wata ruwa tsakanin bangon an gwada mun aljanna shi ne fatanawar tumina unkuda ya na gwan nunan da biyu rejim guda da biyu shi ne so in kamo in turo eh da shari'a ba ya ce shi ne na kamo wani nonon dabino ya ce wala wannan nonon dabino inda na samu walau a hastuhu da a kalitu minu ma bakiyar duniya inda na samu na ciro da kurka ce tashin kiyama haƙashin duniya bai karewa su ba samu ba ya ce wa ra'aitun nar wannan kuma bayan wannan ya ga nima ta aljanna ko ya ce haka kuma na ga wuta ya ce falam araka da yawan manziran ƙad to da tun da nake a rayuwata bin taɓa ga wani bala'i ba abin diba wani tashin hankali irin abin da na gani a wuta tashin hankali kuma war'aitu a kasar ahaliya nisa kuma sai na ga uwayen gida mata su suka yawa ciki mata suka yawa a cikin wuta haka yi gani haka yi ciki allah bada mishi ƙalu lima ya rasulallah sai suka ce dami ke me kawo mata suka yawa a wuta ƙal da kufirhin ya ce kalmar ce kafircin kafircinsu ma sai ya mace a wasa don fitircinsu a san alkufur bitirci ne rashin yarda rashin godiya ga ni'ima eh shi ne kufur kafiri ya ya riya ni'ima Allah bai ganinta da ganima da Allah mishi ba asalin kalmar kufur kenan ganta so to nan shi ne ka ce iya cin abin da ake ambata wuri da yawa wasu aiki a ce kufur ba dan kawo ce wata ma nake hudu ka da cikin addini da ya ce musu da kufurhin shin da ya ce masa saboda karucinsu ƙayin a cikin zama ne ce a kafin na billah suna kafirce ma Allah ne kenan kafirce ma Allah gaba daya ƙal sai ce kice musu wai kafin ashir nan ya bar magana ta kafirce ma Allah ne ko da ba ita bake ni ga da abin da yake kunta musu kuma ba yake su dan wancan ba samu Allah ko yayi ya ce wa kafin ashir suna butulce ma miji ko ta kyauta da miji na ya ka ashe ka ihsan sai take nan harko take nan suna suna bitirce wa namiji mana ba sa godiya ga namiji wa kafrun ihsan suna kyautawa suna suna bitirci ga duk wani kyautawa da ka musu ba sa girma nan ba sa godiya kenan rashin godiyar mata ga mazajen su ya je nan a zage shi a gabi bakan magana iya zuwa ya yi nan ya wani bai zo gida ba na ya kawo ci da sha da mutunci da komi amma ko aka tana gaba abin da yi shi ne shi ne matsalai rashin godiya ne bisa ga bisa gani duk rayuwar shi ta kare ya hurhura ya hurhura kare ya hau doro a kansu har ya kane ma duk ya kare kansu rayuwar shi ta kare kurin akan kawo bakalle da gida kurin da da bahu shi kawo da na hatsin dawa duk za a yi ne ma kawo suna na a cikin gida amma ko a banza da yawa bai komi bisa abin take wanda biya su ce ya ce wannan shi ne butulcewa kyautata ta miji annabi baka misalinsu ya ce lau a hasanta ila idahun addahara kullahu inda duka rayuwa gaba ɗaya zamanin a baka ka yi ta kyautata mace komi ka mata gaba ɗaya tsawon rayuwarka tsawon gaba ɗaya sun mara ata minka shi'an kamata lahi ɗaya kamata duk gaga tsawon rayuwa kamata isani ne ya ce ɗaya rana kai wani abu ƙalat ma ra'aytu minka khairan qat tunda nake mai taba muni me ka taba muni me ka taba muni haka halin sai cikin magabata wani halifa matar shi yar gata ce ran ta kun tana gatanci ta ce yau ina so ko abin nake bukata kurin ina so in yi rawa in raya cikin turare kurin turare ne mai kyau mai kamshi na wata wuri kurin to ta shiga ta dama ta yi rawa ta yi rawa a ciki ya ce an gare halifa ne ba wata zamanin aka kawo tunanin ya ka turare kamshi aka zuba a cikin ɗaki aka watsa aka watsa ta shiga ta dama ta yi ta yi ta yi ta yi ta ƙare aka an ƙare shikin ta yi ba ta sa a nan gaji ɗan shi kaɗan ita ta yi rawa a cikin ta yi rawa a ciki ba ta saba a cikin ta ta yi rawa shi kenan ana nan ana nan ran nan ta gama su irin wannan kalmai me ka taɓa mini ita hatta yau mutum shi shi a shi bai mance ba shi mace abin da aka yi wuyan gaba ya jar ta ta hararar ta dare ma hararar da wake ba da wake ba tamun tamunci tamunci bai taba shi to na ɗabi'a su ce haka da ɗabi'a su ce haka da Allah kiyaye sai wannan yawan a takaice dai gaskiyar magana mata su ji tsoron Allah su yi hatara wannan magana ce ta manzan da Allah ya ku ya ce ya gansu a cikin wuta su suka yawa cikin wuta kuma ga dalili rishin godiya game da kyautawan mishi shi ne ya kai suka yawa a cikin wuta wannan bangare ne na abin da yake kai mata gidan wuta in ji manzan da Allah kusa da sana kenan mace ta yi hankali ta yi hattara ta zama to mai godiya ga kyautar miji rashin godiya butulci ga kyautar miji zai kai ta gidan wuta shi ne magana da manzan da Allah ko da sallallahu muna fata Allah sa gyara sai wa haddathani an malik wata wannan ruwaya imam al-bukhari ya rutu haka muslim ya rutu wa haddathani an malik an yahya bin sa'id عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيؤذب أيؤذب الناس في قبورهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعذا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك غدا مركبة فخسفت الشمس فرجع دها فمر بين زهري الهجر زهري الهجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر abinda yake wannan ruwaya irin wancan sallah da muka ji ita ce illa mas'ala ana wannan ruwaya ta aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yake labarin wata bayahudiya ta zo an yahudiyatun ja'at tas'aluha ta tana ma Aisha tambaya cikin tambayoyi wurin bai huda ya tace a ataki Allah min azabul qabr Aisha Allah kada miki azabul qabri to Aisha a wannan zamanin ba ta taba ji ba labari akwai azaba a kabari Aisha manzala yana zawa fasala ta tambaye shi fasala Aisha fasala ta Aisha sai ta aisha rasulullah sallama a yi azabin nasu fi kubin aisha ta tambaya nan sallama ta rasulullah za a wai mutane azaba a kabarinsu ta ta jiwon ta ji za a wa mutane azaba a kabarinsu shi ma a wannan zaman bai labari faƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a izan billamin zalik allah kiyaye kenan lakiya zaba kaman kamar ce annabi jarin matsala kan ba kan ba abin da ya tura baka ruwa kwanda in kaji san ma ba magana azaba kabari Allah mun tsare ga wannan abu daga wata azaba kabari tace haka yahudi ana nan sun marakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata gadatin wata rana magana ya wata wata tahiya wata tawaga cikin wata tawaga da markaban na ce lokacin da din na shirye su an tafi abin ne shi ne ana dawowa daga sirrin ne shi ne markabakin nashi nan wannan tawaga wannan kama ce wannan hawan nashi yayi hawa ne tahiyya wajen jana'iza ne to wannan dawowa da yayi wata sahi abin wa kana fa khasafat shams rana ta kisfi faraja'a duhan ya dawo da wallaha famarra baina zahalil hujjar ya bi ta tsakanin gidajen don gidajen matan shi suna kewa da masallaci ya zo ya huce gidajen matan sun makama fasalla ya zo ya tsaye a masallaci ya yi salla wa kaman nasu wara'a mutane suka suke suke sahu a bayan shi faƙama ƙiyaman tawila inda suka ta ya yi tsayuwa tsayuwa mai tsawo sun maraka a ruku'an tawila ya yi ruku'i ruku'i mai tsawo sun marafa a ya dago kai daga ruku'i maimakon sujada faƙama ƙiyaman tawila ya sake tsayuwa tsayuwa mai tsawo wa huwa dunar ƙiyamun awal amma ba ta kai tsayuwa harko ba sun maraka a ya sake ruku'i na biyu kenan ruku'an tawilan shi ma ruku'in ya jima a tsaye wa huwa dunar ruku'ul awal amma bai kai ruku'in harko ba sun marafa ya dago kai daga sujad daga ruku'i daga kenan bayan ruku'i biyu fasajad ya yi sujada kenan raka ta harko ruku'i biyu sujada biyu sun makama kiyaman tawila ya sake tsayuwa raka ta biyu kenan na ma ya tsayuwa tsayuwa mai tsawo wa huwa dunar kiyamun awal amma ba ta kai ba tsayuwar raka ta harko sun ma raka a ruku'an tawilan ya sake yi ruku'i ruku'i mai tsawo wa huwa duna rukul awwal amma bai kai ruku'i na farko raka dai ba sun marafa ya dago kai daga ruku'i fa qama qiyaman tawila ya sake tsayuwa tsayuwa mai tsawo a ruku'i na biyu kuma ce na hudu wa huwa duna qiyaman awwal bai kai ba tsayuwa ruku'i na tsayuwa bai kai bai bai kai kai tsaya tsayuwa mai tsawo amma ba ta kai tsayuwa ta farko ba dai sun maraka ya sake ruku'i ruku'an tawila ruku'i mai tsawo ko dunar kun awal bai kai rukuyin farko ba da yi don da kenan abin raguwa yake da ya dai rukuyi na hudu kenan arka ta biyu sun ma rafa ya dago kai daga rukuyi na hudu arka ta biyu sun ma sajad sai ya je ya sujada sun ma sarraf ya kare ya juya daga sallah faƙala ma sha Allahu an ya ƙuri ta donin bayanin da ya bayanai bayanai na an taƙaita bayanin da ya hudu ya hudu da abin da Allah ya so ya hudu sun ma'amara ya musu umarni an yi ta'awudu min azabar kabar ku nemi tsari a wajen Allah daga azabar kabari yanzu kenan labari shi ma zo mushi yanzu abokin ya tabbata azabar kabari kenan addini yahuda masu fakwata magana kenan sun san da ita ana musu ita tamam wani al'umma ce annabi daga baya tabbata da muwa muna ciki ba su kaɗai ba mu ma akwai azabar kabari da ake wa wanda ya yi mugun zuwa Allah ke yi ma ja fitlatul kusuf za mu shiga bayanin abin da ya zo kuma shi ma a kan salatul kusuf kisfewar rana ko kisfewar wata tun da ya cikin magana mutum cikin hanzu ya ce ya zo su kamar ƙarin bayanai ne dai kan mas'alar dai abin da ya zo dai kan wani mas'ala ta salatul kusuf حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها نحو السماء وقالت سبحان الله فقلت آية آية آية فأشارت برأسها النعم قالت فقمت حتى تجلاني الغش وجعلت أصب فوق رأسي الماء فحمد الله فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وأثنى عليه فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا قد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما قالت أسمع فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت abin da yake ruwayar ta asama binta abubakar siddiq take ba da labarin a taitu aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam na zo wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan zawa hina khasafata shams lokacin da rana ta kisfi na zo wajenta fa idan nasu qiyamun sallu kurun kuma ta kwaram kurun naga mutane a tsaye suna sallah wai za hiya ƙa'imatun tusallihe ga ita ma'aishan tana tsaye tana sallah faƙuru tana sallah ce mata malin nas lariya sun sai ba sallah ba ce ta asaba ko a zagon asar sabon abu ne sabon abu ne ta ce mesa mutane mesa mutane fasharat biyadiya na hausa ma ta maka ta mai ta mesa mata la'iya sai ya dogara mata sama kina ko na ku sama ta ce waƙat subhanallah ta ce mun subhanallah ta ƙurta aya ta ce kenan wata aya ce na ma dai fashar da bayar asiri an na mata ta mununi da kanta cewa i kenan aya ce ta wani abin a talla a kai shi tana talla yanzu ishara iya ta ana ishara sallah ƙalat nan magana cikin ta asama wikin ta ce faƙon mutumi ma ya nesa kasan mutane iri-iri ko a can dakin mu ita take cewa da na tsaya hatta ta jallan lagashi an na kusa suma dogon tsayuwa kai ma bakara raka da kuma da abin ya mata yawa kenan ta kanta abin ta ce da na tsaya har na kai in suma kenan na fara fita daga hankalina kenan ta gaji abin ya mata yawa ta ce wa ja'altu asubbu fawqa ra'sil ma hannaka zuba ruwa a kaina kinan ga ta wahala amma ga sauran sun tsaya ku amma ita ce ga ta ta da halinta kina abin kware ko a sucan dakin abin akwai wahala bakara alaka a yaran ga hudu yace tace to yanzu tana ba mu labarin dai ga irin hali kenan an yi dogo tsayuwa ta ga maka daga abin da ya kana hatta shi wani hali daban to a don sallah da ya yi abin da kama a nan kurin ba sallah ba a abin da ya wakana bayan sallah shi ka wani ruwaye can ba mun ɗauki ruwaye ta kama kafi sallah nan kuma abin da ya wakana bayan sallah ta ce fahamida Allah rasulullah sallama manzana sallar sallama ya gode ma Allah wa asina alai ya yabi Allah bayan godiya da yabo sun maƙal sai ya ce ma min shay'in kuntu lam arahu illa qadara aitu fi maqami hada ya ce ba abin da da ban gani ba yau na gan shi kenan a wani tsayawa da ya an gwada an buɗe mai amma kashifi an buɗe mashi komi don cayi ba abin da ban mamin she'in kuntu lam arahu ba abin da da ban gani ba illa qad ra'aytu fi wa kamasa sai a yau tabbas na gashi kenan a wani tsayawa ne a wannan tsayawa da ya anan komi ya gani sai ke ce maka hatta aljannatu wan nar hal aljanna da wuta kenan ban su kenan wani su ya gama kenan ya ga abu da yawa an buɗe mai amai kashafi ya ce hatta da aljanna da wuta an gwada mun su a wannan tsayuwa tawa ya ce kuma wala kad uhiya ilayya kai kenan sai ka da bai masaniya yanzu an mushi wahayi kenan wani ya kanta da kai an ba shi labari ne na maganar azabar kabari ya ce wala kad uhiya ilayya hakika an mun wahayi annakum tuftanuna fil qubur za a muku tambaya za a jarrabe ku a cikin kabari tambayar kabari fitina ce yace fitinata mithla aw qariban min dajjal kusa ko daidai ko kusa da fitinar dajjal nan kasan hattara ta masu ruwaya shi ita faɗa mutum munzar take ba da labari wannan abin da ɗayan biyu shin cayayi mitala abu ƙarib ca fitinar daidai ko kusa daga fitinar dajjal ya ce ba ta san ba a sama la'adari a yi tuma ƙasa a sama a sama abin da abubakar wani labarin ta bada ta ta yi misalin ko ta ta yi ƙarib ka dole kana da kusan suna mana ɗaya ko amma gudun ƙari cikin abin da aka faɗi ta tsaya ana ni da ina ba san wani kalma ce ɗayan biyu da shin ta ta yi misala fitar da dajjal ko ƙariban min fitar da dajjal kenan kusa ta ce ko daidai shi dai kenan aka ce fitar da dajjal iyakar fitina kenan jarraba ce ba kuwa ba ki tsira misali da kanta shi ma azabar kabari ba kuwa ki tsira ba magana kenan ba kuwa ba ki tsira daga fitinar kabari shi ne magana kenan ta ce qalat asma ta ce yuta ahadukum annabi masa labarin cewa za a zo mu ɗayan ku ina a kabari sai tambaya a kabari na shi fitina ma'ana ce fa yuqalu lahu za a ce mishi ma ilmuka bi hadha rajul me masaniyarka ga wannan mutumin an ce nan ka mai sarki ne a bashi a bashi bakin abun bakin zaran a ce muhammadu ko ya ce me za ka ce ga wannan mutumin a rajul mutum babba wannan mutumin an san hamu kiran manzala ta dalma kiran manzala ta dalma yace idan ka yi wannan magana fa ammal mu'min aw al muqim to shi manzo Allah ya sama cai mummuni ko ko cai muqim nan ma dai Fatima take cewa la adri ay zalika qalat asma shin cai fa ammal mu'min asma tace akan labarin ko ko ta fa ammal muqim mumin kusan duk a zama ne din dai kaga canza komai da wani ya gaza magana magabata wajen hattara wajen ƙari kaga wannan lafazi ne iya bada ma'ana guda amma ya ya ka hodi ka hodi wani ya karantar da mu bara bin azib ne a da albarci annabi annabi ya kwame da albarci da yazo wajen wannan biye kallazi arsalat yata wa rasuluka da arsalat ta rasuluka annabi ta wani bigar zarta ko shi kuma ta wani bigar ya ta rasul ka zai asarta annabi ce la wani bigar da zai asarta duk da kalmar rasul ta yi ma muhimmanci akan nabi amma da canza annabi ce la da mai rushe baya ka hudu yadda akwai nabi ka aka taba zo daga ba to ita ma ana kenan fatima tana gudun canza magana shin asama ta ta mata mumini ko ko mukin mai yaƙini dan da abu guda ne tace ban san ba la'adari ai dalaka kalta sama ban san ba a sama a wannan kalmar guda biyu wacce ce ta hudu ta ta yi mummuni ko kuma yaqini shi dai annabi ce za a zo wa mutum da wannan tambaya mai zaka ce me masaniyarka game da wannan mutumin sai ta ce mummuni ko ta ce mai yaqini zai ce huwa muhammadu rasulullah ai muhammadu ne manzo na Allah ja'ana bil bayinati wal huda ya zama da hujjoji da shirya fa'ajabna muka amsa kira wa amanna muka yi imani wattaba'ana muka bi shi kaji mun amsa kira mun yi imani mun shi mutaba'a mummuni haka zai wada fa yuqalu lahu nam salihan za a ce mashi kwanta ibarci bawa na gani eh kada alimna in kunta la mu'mina lalle mun san kai mu imani ne shine wannan kalmar baya take baka fasara shakka da wannan Fatima ta yi ta ce cai mummuni ko mukin ala karshe cai suka bi sai mukin ba ta suka mun san kai la mu'min shi ne kai karin karshen kalmar farko ta ce kai mummuni kenan mun san kai mu mu imani ne kenan daga nan shikenan ya huta sai hutu sai rayuwa ta nima ta barzakhiya wa ammal munafiq aw al murtab shin nan ma ita Fatima take ba ta munzir take cewa mun ita asma ta ta munafiki ko ko mai shakka sai ka gida da ko tace la la adari ayatu ma qalat asma bin san ba a wannan lafazin guda biyu wanne ne asma ta faɗa ta ta yi munawuki ko ko ta ta yi mai shakka din dai maganar guda ce cewa wanda ba shi da imani mara imani qalat fa yaqulu shi kuma makon kawon ta amsa yi ya imani muhammad manzo Allah ne ko ya zo da shiriya da hujjoji mun amsa kira mun yi imani mun shi biyayya ko za ce ka kwanta ka huta ba wani gari shi kuma munafiki aka mai tambaya fa yaqulu la adari sami'tu an-nas yaquluna shafa qult eh ban san ban sani ba na ji dai ana wata kalma ne ma dai na wada ne kidan wadan kalmar imani babu imani shi ma dai wada ne wannan wata ruwa ta kawo za a mai tambaya uku la'adari la'adari ko ce sai an jibge shi da guduma da annabi ke cewa inda za a buga wannan sanda ta karhe mazarbat min hadida ce wata guduma ce ta karhe za a jibge shi ya ce inda za a buga ta kan wani dutse zai narke zai zama gari kuma can ba a mutuwa za a umarni a jibga mai a maido shi ƙasa ta maido shi a mai tambaya la'adari a jibga mai hame uku tunan suna cewa idan akwai idan akwai magana fajiri ne ko kenan akwai mutumin banza ko da musulmi ne shi ma ya sha wahala sai an dan jirge shi tukun daga baya shi an ce bayan an jirge shi zai hudu eh zai tana ma ya shaka shi Allah kiyaye Allah kiyaye in wa wannan su ne mas'ala da ta kusa shams to gaskiya akan wannan mas'aloli zaka ga wata ruwaya an kawo ruwaya mai ma ruku'i uku wata ruku'i ɗaya ɗaya kaman kaman kowace ibn qayyim ne tabbata wannan magana cewa tabbatata abinda aka samu ingantattu ta hanyar magabata kurin wannan siffa ta salatul kusuf kurin wannan ita ce kuma wannan a rana muka ga ta kisife ko wata ya kisife duk ɗaya ne manzon Allah bai ware ba kuma abinda ya tabbata ingantatta an samu ruwa ya tabbatata annabi sallallahu alaihi wasallam ta rana ce ma yayi kuma amma ya ce inna shamasa wal kamar ayatani min ayatillah rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyi na Allah ya ce da hasfadi wata anula da haiti ba sa kisfewa don wani ya mutu kura wani ta fai za ra'atum zalik ko fata ra'atum muhu ka kun ce an kun ga wannan annabi ware ba rana ko wata kenan duk da yace zamu wannan siffa sallah yanda ake yi za mu yi ko za a yi ruku'i biyu a raka daya a yi karatu a yi karatun fatiha da surar da aka yi abin da aka iya ila wannan ka yi hankali ka yi aiki da mamunka tabbas don yawa tsaye barka nan ba bakara ma ba gaba duka zuba magana aka daya ba bakara ma ka ce alaka da alaka abin ba zai ba ka yi ma bakara kurin alaka hudu ma iya da faɗa gaskiya a bika shi da dan mutum tun da akwai sadaka akwai azkar ya dan kwatanta dai da karin kalin mamunka a yi ta dai a yi ta ka ce ba yi ba dai a yi bakin kokari in gaskiya da wahala yanzu ka iya wani abu da wahala amma su nabi abin su abin jima kun haka akai to annabi ya ya nawa ya bakara ya dima yana sa raka daya kaga dai kina abin da kike su an ce lokacin da albarka kuma akwai ba dai ba gaskiya alaka daya ya bakare ya alima yana sa izi wajen goma sha ɗaya kuma a raka ɗaya to amma kaga shi ma huzaifa a ca iya wurin mugu abu ne shi ma ita abin ya ishe shi shi da ya bi sallako ta zama yanzu ko annabi ya kayan shi ya bi shi annabi ba kira shi ne shi ka sallar shi ko yanzu ya bi shi ya ce da aka bude bakara ake yi ta yi da kita tsayawa zai aya ɗari ko haka ya ce ko ya sa hirsa a raina sai ba ce ya annabi aya ɗari zai sai ya zo sai hushe ɗari ce to ran ya sa iyawa to ya hai an ciki aka cike ɗari gaba ɗaya aka cike bakara da ko ayar kuyi ta hirji ya bude ya bude misali ya shanye ta gaba daya shi ni ina gudu in bari da imin abinci ni da abin da ya shi abin ya kai magaru to kaga kenan akwai abin akwai mamanci mutan zuwa da gaskiya a yi hankali daidai gudu ya ce daidai wadda sake gurin ka a yi abin da ya wuce mamun wanda za a kasa in wani ganin lokacin ya zo ƙarshe muna wata Allah kan fatan sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad kama sallaita ala wa ala كما سألت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته